بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم وبعد إن شاء الله karatunmu na wannan littafi na lamiyat ibn al-wardi za mu ɗora daga inda muka tsaya a baiti ɗaya na ƙarshe wanda muka kwana a kansa za mu dawo mu haɗa da shi saboda karatun namu ya haɗu baitin ƙarshe da muka kwana ya ce udlibul ilma wala taksal fama abadal khaira ala ahalil kasal ibn al-ward yace udulubil ilma yace ya kai dalibi ina baka shara udulubil ilma ka nemi ilimi wala taksal kada kai kasala saboda ilimi wani abu ne wanda sai an jajirce fama abadal khaira mamakin nisan alkhairi ala ahalil kasal ga mutanen da suke masu masu kasala kamar dai a Hausa wannan siga ce ta ta'ajibi kamar kace kai alkhairi yayi nisa wa masu kasala kam To wannan shine baiti na ƙarshe da muka kwana a kansa. Baiti da za mu tashi yanzu baiti na ashirin da biyu, wahata ya ce, Wahata fillil fikihi fiddini wala, tashtagil anhu bi malin wa kawal. Wahata fillil fikihi fiddini wala, tashtagil anhu bi malin wa kawal. Ya ce, A nan, a ya baka shawara, Ibn al-Wardi, cewa lallai-lallai ka nemi ilimi. kada kai kasala saboda alkhairi ya nisanta gabar mai kasala yace wahata fil fikihi to in zaka nemi ilimin wahata fil ka mahimmanta lil fikihi fi dini ga ilimin fikihu cikin addini in zaka nemi ilimin ma to ka muhimmanta ilimin fikihu shine wahata fil ka muhimmanta ihtifal shine muhimmanta abu ka ba abu muhimmanci wata fillil fikihi fi dini ka ba wa muhimmanci wa fikihu na addini kuma anan da yace wata fillil fikihi ka ba wa ilimin fikihu muhimmanci kaga ko anan ba yau yana ce maka cewa kai iya ilimin fikihu shi kadai ba a'a duk ilimomin ka yi su amma ilimin fikihun ka ba shi muhimmanci ina fatar an fahimta ba yana nufin in zaka ilimin addini kawai ka je ka kama fikihu kai ta yi ba a'a ilimomi duka ka yi su amma ilimin fikihun ka ba shi muhimmanci saboda mi shine ke dauke da ibada sarki sallah azumi zakka aikin hajji mu'amalat shine wahata fil lil fikihi fi dini ka muhimmanta fikihu a cikin addini wala tashtagil kada ka shagaltu anhu ka bar neman ilimin fikihu bi malin shagaltu da zaka yi da kuɗi ne wa khawal ko kuma masu yi maka hidima eh shine wala tashtagil bi malin kada ka shagaltu da neman kuɗi wakawal da neman hadimai masu yi maka hidima anhu ka bar neman ilimin addini kaga anan bimalin wakawal a ibn wardi ya kawo muhimman abubuwa guda biyu wanda su suke hana ɗalibi yin ilimi farkon abin da ke hana ɗalibi ilimi yin ilimi shine kuɗi in dai ɗalibin ilimi ya ƙwallafa wa ransa cewa sai ya yi kuɗi, shi kuɗi yake so, to ilimi zai samu matsala. Ɗalibi zai so kuɗi saboda buƙatu na yau da gobe, amma in yau lazumtawa kansa lalle lalle shi sai ya samu kuɗi sai ya tara kuɗi, to anan ilimi zai samu matsala. Wakawal da kuma masu hidima, kawal ɗinan kamar bayi ne masu hidima, a yanzu kuma kawal ɗinan zai iya ɗaukar su kamar wasu mutane, kamar jama'a mabiya. mabiya su ma suna hana ɗalibi yin ilimi daga lokacin da mutum ya zo ɗalibin ilimi ne ya zama kuɗi yake so to lokacin ilimi zai samu matsala ko kuma ya zamto mabiya yake so ɗalibin ilimi ya taso yana tatatarsa shi ma ya zama babba shi ma mabiya yake so masu bin sa to anan ilimi zai samu matsala saboda ni kawai ya za a yi ya burge mutane ya za a yi ya tara jama'a to wannan shine abin da ibn al-ward yake gaya maka wa hata fil lil fiqh fi dini ka muhimmanta fiqh a cikin addini wala tashtagil bi mali kada ka shagaltu da neman kuɗi wa khawal ko neman masu yi maka hidima anhu ka rabu da ilimin fikihu kada ka yadda da wannan wa hajirin nawma wa hasirhu faman ya arifil madalu ba ya haƙir ma bazal wa hajirin nawma wa hasilhu faman ya arifil matluba ya haƙir ma bazal abu na gaba har yanzu dai yana gaya maka cewa ka nemi ilimi tun daga wannan baitin kudulu bil ilma yake ta magana wahajirun nauma yace sannan a matsayinka na ɗalibi ka ƙaurace wa barci amma ba yana nufin barci kwata-kwata ba amma na yawan barcin saboda shi barci ɗabi'a ce ta ɗan adam wanda idan ba a babi na karama ba in ba a babi na karama ba mutum ya zama kwata-kwata baya barci to zai iya samun matsala a kwakwalwarsa. Amma dai barcin a ƙaurace masa mana kar barcin ya yawa. Wahajirin nauma ka ƙaurace wa yawan barci, wahasilhu ka tabbatar da ilimi, mana ka nemi ilimi. Wahajirin nauma ka ƙaurace wa barci, wahasilhu ka tabbatar da ilimi. Faman ya arifil maɗaluba duk wanda ya san abin da yake nema. ya haƙir ma bazal zai wulakantar da abin da zai bayar in dai ka san darajar abin da kake nema to duk abin da zaka bayar za ka ga bai ma kai ba anan da yace wahajirun nauma ka kaurace wa barci a akwai tsari na likitoci musamman na zamani zaka ji suna cewa mutum idan yana so ya samu cikakkiyar lafiya jikinsa ya huta a ce a kullum ya barcin awa takwas wannan shine ka'idar wasu daga cikin likitoci da suka tafi to su ma wannan ka'idar ilimin su ne ba za a kareta su ba amma mu a tsarin mu na sufanci daga cikin matakai na tafiya cikin Allah akwai qillatul kalam akwai qillatul manam akwai kuma qillatul muqaladatul anam farko akwai qillatul da'am sai an takaita cin abinci in mutum yana so ya samu tafiya cikin Allah sairi mai kyau sai ya takaita ci shine killatul da'am sai an samu kuma killatul kala takaita magana in maganganu suka yawa karerayi da abubuwa marasa kyau za su shiga shine killatul da'am killatul kalam akwai kuma killatul man'am takaita barci sai kuma killatul mukalatul anam kai ta shiga ma'amala da mutane to wannan tsari na likitoci mu a tasawufu a ba ma tare da su anan a ce kullum sai mutum ya yi barci na awa takwas tukun mutum zai samu cikakkiyar lafiya eh sosai abin da ya sa kuma mutum in ya auna zai ga wannan tsarin ba zai samu karbuwa ba shi kansa likita da ya ce aƙalla kullum mutum ya barcin awa takwas lokacin da yake karatu yake so ya zama likita baya barcin awa takwas shi ma auni duk ɗalibin da yake jami'a mun je jami'a ko kuma muna cikin muna ganin yadda abubuwa suke tafiya duk waɗanda suke karanta kwasa-kwasai masu wahala musamman ɓangaren likitanci ɓangaren abin da shafi medicine da sauran irin wannan kwasa-kwasan ɓangaren irin slow irin ɓangaren architectures da sauran da wasu kwasa-kwasai da suke da ɗan wahala za ka samu masu karanta wannan kwasa-kwasan ba sa barci sosai saboda haka likitan da zai ce kullum sai kayi barcin awa takwas za ka zauna lafiya shi ma da barcin awa takwas ɗin yake yi a kullum da bai zama likitan ba kuma idan ka zama likitan ma in dai ƙwararren likita ne gogagge ya zama duniya tana neman ka ta amfani da kai ba kai saka rika baccin awa takwas a kullum ba saboda haka duk wanda ya biye yawan bacci ba abin da zai zama a duniya ba abin da zai zama kuma ka je in kana musun wannan ka je ka tambayi gwamnan jiharka shin lokacin da kake so ka zama gwamna kana barcin awa takwas zai gaya maka sai ya yi dace ya barcin awa uku a 24 hours ko awa hudu ko kuma ka je ka tambayi shugaban kasar ku ka je ka tambayi shugaban kasar ku ka ce lokacin da kake so ka zama shugaban kasa kana barcin awa takwas a 24 hours zai gaya maka baya yi saboda haka duk wanda ya saba yawan barci a gaba ba abin da zai zama a rayuwa kuma wannan karfa kai tsammanin na ce wai kafin ya hau sai ka ce ai bayan ya hau yana yi duk gwamnan da bayan ya hau mulki zai kwanta ya barcin awa takwas a jiharsa to ba zai dinna abin alkhairi ba duk sai an sace kuɗin jihar yana nan yana ta barci duk shugaban ƙasar da zai kwanta ya barcin awa takwas to ba zai dinna abin kirki ba duk sai an kwashe kuɗi an duk ƙasar ya ta sakwar kwace yaran sai da zai da ita saboda haka dai daga saboda haka dai a waɗanda suka suke da irin waɗannan tsarin su ma ilimi ne nasu amma mu wannan abin mun auna shi da tajriba ta rayuwa cewa duk wanda ya biye yawan barci to bai cika yin wani abin alkhairi ba wahajirin nauma ka kauracewa yawan barci wahasilhu ka tabbatar da ilimi faman ya arifal madaluba duk wanda ya san abin da yake nema ya haƙir ma bazal zai wulakantar da abin da yake bayarwa in dai ka san abu da darajarsa to baya maka tsada saboda haka idan za a za a daina barci saboda a nemi kuɗi to ba makawa ilimi shi ya fi cancanta a rage bacci don a neme shi idan za a nemi mulki saboda neman mulkin a rage barci saboda wannan mulkin ya samu to ilimi shi ya fi cancanta a rage barci don a same shi ko da ma wannan ka'idar ma mun kai ta ga magani sa ka je ma ka tambayi direbobi ka je ka tambayi direbobi ka je eh kana kwance kana barci ko mun dare zaka ji motoci suna tafiya kan hanya direbobi suna ta tafiya eh shine wa man ya'rif fa man ya'rif al-matluba duk wanda ya san abin da yake nema ya haƙir ma bazal zai wulakantar da abin da zai bayar duk wanda kake ganin yana ganin ilimi bai kai a barbarci saboda a neme shi bane to bai san ilimin bane a wannan gurin faman ya arifil matsaluba ya haƙir ma bazal duk wanda yake ya san abin da yake nema to zai wulakantar da abin da zai bayar zai ganshi ba komai bane zan kawo wata kissa ta shehu radiyallahu ta'ala anhu wanda za ta dace da wannan baitin a lokacin da shehu radiyallahu ta'ala anhu ya je aikin haji a wajen jifan shedan aka jefe shi a ido har ya zamto idan ya samu matsala kamar yadda yake faɗa a cikin sairul kalbi ko ramauni rada lada ramul jimari fa akhladu fa akhla fa aqdau ana ridda iblis walau aku abrahu to an kai shehu radiyallahu ta'ala hu asibiti to a lokacin akwai sarki abdul malik shi ya dauko check na bankin sa gaba daya yayi signing wa check din ya ba wa likita littafin check din nasa gaba daya cewa duk abin da ake bukata na kuɗi kawai a rubuta a ɗauka ba sai an shawarce shi ba kawai shehu radiyallahu ta shehu ibrahim radiyallahu ta ya samu lafiya cek ɗin bankinsa gaba ɗaya duka littafin cek ɗin ya sayinin ya ba wa likita cewa duk abin da ya kama na kuɗi duk abin da yake bukata ya rubuta kawai ya cire a akawun ɗinsa kawai shehu ibrahim ya samu lafiya kaga yadda ake son dukiya wani kuma ya ɗauki dukiyar da ya mallaka kwace kwam a duniya ya bayar ya ce kawai wane kawai shehu ya samu lafiya kaga anan ya san wane ne shehu ibrahim radiyallahu ta'ala shine faman ya arifil matsaluba duk wanda ya san abin da yake nema ya haƙi ma bazal zai wulakantar da abin da yake barawa duk abin da zaka bar sai gama ba komai bane to haka ya ba don kawo likitan shi ma likitan da tafiya ta tafiya sai gane wane ne shehu ibrahim radiyallahu ta'ala shi ma sai ya dawo wa sarki abdul malik da katin cek ɗinsa ya ce ba na so ni ma ina son baba kuɗin da likitan bai ɗauka ba kenan ya ce ni ma ina son baba to kaga fa manya arifin matsaluba ya haƙi ma bazal e la taqul qad la taqul qad zahabat arbabuhu kullu man sara ala darbi wasal la taqul qad zahabat arbabuhu kullu man sara ala darbi wasal la taqul yace ya kai dan uwa la taqul kada kace qad zahabat arbabuhu arbabuhu ma'abota ilimi da wilaya da martaba da daraja qad zahabat sun riga da sun tafi ce ina ai da ne akai karatu a da ne akai waliyai a a fadan wani abu akwai rashin hankali a ciki a wannan abun in mutum yana so ya samu cikakken bayani akan irin wani abun ya koma littafin Shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala kashiful ilbas in ka koma kashiful ilbas Shehu radiyallahu ta'ala yayi baganganu masu tsawo masu gamsarwa game da irin wannan fikiran in an ce shehu wani ka ce radiyallahu ta'ala da irinsu sun tafi ba za a yi irinsu ba a amana kai ma da kake raye su ma da haka suke ganin na bayan ba za a yi irinsu ba la taqul kada ka ce kad zahabat arbabuhu arbabuhu ma'abota ilimi da daraja da wulaya kad zahabat sun riga da sun tafi a ibn al-wardi yace kada ka yadda ka sawa kanka wannan abu cewa na baya sun riga da sun yi a an gama a a kullu man sara ala darbi wasal kullu man sara duk wanda ya tafiya ala darbi a bisa hanya wasal zai kai inda ake so a kai in dai kana kan hanya kana kan tsari to duk wanda ya bi hanya shi ma zai samu saboda haka hanyar da na baya suka bi wajen nema to kai ma ka bi ta za ka samu shine la taqul kada ka ce kad zahabat arbabuhu ma abota ilimi sun riga da sun tafi kullu man sara duk wanda ya tafi ya alad darbi akan hanya wasal zai sadu da abin da ake nema saboda haka waliyai ne na baya ka ji su manya manyan waliyai to kai ma shiga hanyar waliyan kai koyi da halin su da ɗabi'unsu da na filfilin da suke yi da azkarai da suke yi kai ma ka gani kai ma za ka kai kullu man sara ala darbi wasal duk wanda ya hau kan hanya to zai sadu da abin da ake nema a a irin wannan abubuwan ba ba laifin mu bada misali wa ƴan uwanmu ɗalibai yara ƙanana irinmu kwanaki mun yi karatun rau'ul musalli mun yi karatun rau'ul musalli da ƴan uwa in ɗauko musu lokacin mun yi ta neman ra'ul musalli a kasuwa ba mu samu ba sai in ɗauko musu nawa ra'ul musallin in ce stacy photocopy shine in gaya musu in ce wannan ra'ul musallin yana daga cikin littattafan da nake alfahari da su in ce dalilin sa in ke alfahari da su in ce da kuɗin shushaina lokacin ina makaranta sosai ina yin karatun sosai da kuɗin shushaina na sai ra'ul musalli akwai littattafan da da kuɗin yankan farce na siye su kai a cikin littafai na ma akwai littafan da in gani wanda da kuɗin noma bare ma mu karɓi jingar gona mu je tun da safe muna noma har rana ta faɗi muna noma a gonar mutum ya sallame mu je mu sayi littafi to a cikin littafai na akwai littafin da ko kwanan nan na gan shi hashiyatul bajuri hashiya wadda sharhi da hashiya da aka yi wa aka yi wa alburda saboda haka haka hanyar take duk wanda ya bi hanyar to zai riska amma in ka kwanta kana ganin cewa ai ba ni da mai taimaka min ba ni da kaza ba ni da kaza kafin mai taimakon ya zo shikenan ka kuma lokaci ya kure maka eh la taqul kad zahabat arbabuhu kada ka ce ma abota ilimi sun riga da sun tafi kullu man sara ala darbi wasal duk wanda ya bi hanya zai samu abin da yake so in dai ka bi hanyar kai ma za ka samu izdiyadul ilmi irgamul ida wa jamalul ilmi islahul amal في ازدياد العلم إرقام الإداء وجمال العلم إصلاح العمل في ازدياد العلم إرقام الإداء ترمز هنشن مكيا في ازدياد العلم يا تبت أتشكين قال علمي in kana so ka ɓata wa makiyan karai ka bakanta musu rai ka sa cikin damuwa da bala'i to ka kama neman ilimi duk duniya ba abin da za ka kama makiyinka hankalinsa ya tashi kamar ilimi saboda haka fi ziyadar ilmi irgamul ida ko a gari ne kake ganin makiya sun maka yawa dage ka matsa ƴaƴanka su karatu in ƴaƴanka suka yi karatu ka gama da makiyanka amma dan kai kayi karatu ko kai malam wane ne ƴaƴanka ba su yi ba kuma ka ce ka ci nasara akan makiyanka a'a ina ai malam kana ruwa da yawa daga cikin malamai suna ganin cewa nasara akan makiya makiya su kasa jefe ka makiya su kasa jefe ka ka kamu da wata cuta ko makiya su kasa jefe ka harkokinka su lalace ka dawo baka da kosisi sun yi tsammanin wannan shine winin akan makiya ba shine nasara akan makiya ba ko da ka fi ƙarfin makiyanka ko da ka fi ƙarfin makiyanka sun rasa yadda za su yi da kai kai kana kana zaune lafiya kana da kuɗi kana da mutunci kana da daraja in dai ƴaƴanka ba ka matsa sun yi karatu ba makiya ba sun yi nasara akan ka a matsayin ka na aran ma mai darasu baka sa ƴaƴanka sun haddace alkur'ani ba kuma ka ce kayi nasara akan makiyanka a baka yi nasara akan su ba a matsayin ka na malami mai ba mutane ilimi baka sa ƴaƴanka sun zama masu ilimi ba wanda ko yau ka mutu za su iya rike wannan makarantar da kake koyarwa kuma ka ce ka yi nasara akan makiya ba ka yi nasara akan makiyanka ba saboda haka fis jiyadil ilmi irgamu laida turmuza hancin makiya ya tabbata cikin ƙari a ilimi wa jamalul amali wa jamalul ilmi islahul amal wa jamalul ilmi kyawun ilimi islahul amal shine kyautata aiki bayan kayi ilimin to in kana so ka kawata ilimin naka ilimin naka ya zamto mai kyau to ya zama to kuma ka kawata kai kai aiki da wannan ilimin shine wa jamalul ilmi kyau ko ado wa ilimi islahul amal shine gyara aiki bayan kayi ilimi to ka ci nasara daya to in kana so ka kawata ilimin yadda ilimin zai zama mai ban sha'awa to ka kyautata aiki ka aiki mai kyau jammilil mandika bin nahwi faman yuhramu li i'rabi bin nudiki kibal jammilil mandika bin nahwi faman yuhramu li i'raba bin nudiki kibal jammilil mandika ka kawata furcinka bin nahwi da ilimin nahwu ko da ka zamto mai malami kana da ilimi to ka hada da ilimin nahau jammilil mandika bin nahau ka kawata furcinka da ilimin nahau faman yuhramu da i'raba duk wanda aka haramta masa li'irabi sanin ilimin nahau iktabal yakan rude bin nudiki lokacin da zai magana sai ya rika kwan gaba kwan baya saboda ka duk wanda yake so samu ilimi na addini mai inganci to ba makawa ya kyautata ilimin nahawu shine jammilil mandika ka kawata furcinka bin nahawi da ilimin nahawu faman ya haramu da iraba duk wanda aka haramta masa li'irabi mana bai san ilimin li'irabi ilimin nahawu ba ikhtabal yakan rude bil nudiki lokacin da zai magana sai kasa faɗan maganar daidai eh أنظم الشعر ولازم مذهبي في التراه الربدي في التراه الربدي لا تبقي النحل آه أنظم الشعر ولازم مذهبي في التراه الربدي لا تبقي النحل آه ابن الورد يشي أنظم الشعر yace ya kai dan uwan na baka shara an zumi shi ka rera waka ma'ana yana baka shara ka zama mawaki bayan ka a matsayinka na malami mai karatu to ya zama to kana da wasu baitoci na waka da karera shine an zumi shi'ira ka tsara waka amma fa in za ka yi wakar ba kowace bai ce walazim mazhabi ka lazumci hanya ta ma'ana shi wannan ibn al-wardi waƙoƙin da ya daga waƙoƙi irin na wa'azi sai waƙoƙi cikin ilimin nahau sai waƙoƙi cikin ilimin fikihu sai waƙoƙi cikin ilimin a ilimin sufanci da sauransu dai kawai da muka faɗa yana da waka cikin ilimin fikihu ta kai baiti dubu biyar da wani abu yana da kusan alfiya guda a cikin waka waka wanda ya akan ilimin fassara mafarki yana da waka a cikin ilimin nahau tuhfatul wardiyya baiti ɗari da hamsin ne alfiya ya talkisi saboda haka abin da yake baka shawara an zini shi'ira kare da waka walazin mazhabi amma ka lazanci hanya ta kada kai waka ta banza a kai waka wacce take dauke da ilimi in ma ya zama wa'azi kake a cikin wakar taka ko ya zama ilimi kake bayar mutane eh to ka ji shawara ta farko shawara ta farko kai waka shawara ta biyu kuma ka bi walazin mazhabi ka lazanci hanya ta mana in za ka yi wakar ka yi ta mai kyau in ma ya zama wa'azi ne ko koyar da karatu kar kai waka irin ta banza ta yaban mata ko waka ai ta kamba mu wani mutum dan ya bada kuɗi eh yace fitrahur rifti fitrahir rifti cikin neman kyauta eh eh fitrahir rifti a cikin neman kyauta la tabgin nahal kada ka nemi kyauta eh ko kuma fitrahir rifti kana mai jefar da kyauta mana in za ka yi waƙar kai kai waƙar dan a biya ka eh shine fitirahir rifdi a wata nuskar kuma fadirahur rifdi kana mai jifar da neman kyauta la tabgin nahal kada ka nemi kyauta a cikin waƙar ka kawai kai waƙa ta yanci kada kai waka dan a baka kuɗi a imam al-busair da kansa sai da ya faɗi haka ko walam ara zaharatu dunya allati aqda yad zuhairin bima asna min al-haram yace abin da yake a waka sa ba kuɗi yake nema ba shehu ibrahim radiyallahu ta'ala shi ma da ya ga mana ko walaliya kanzo la walaliya ma'adinu saboda haka faɗirahun rifdu rifti e, kana mai jefar da neman kyauta kana mai jefar da neman kyauta kawai kai waka haka saboda ilmantarwa ko wa'azi kar kai waka dan abiya ka la tabgin nahal kada ka nemi kyauta a cikin waka in dai zaka yi waka dan abiya ka to zaka yabi azzalimai macuta ka yabe su da abin da basu yi ba eh shine la tabgin nahal kada ka bi nemi kyauta a cikin waka فهو عنوان على الفضل وما أحسن الشعر إذا لم يبتذل فهو عنوان على الفضل وما أحسن الشعر إذا لم يبتذل فهو عنوان على الفضل kai waka mai kyau ko ya zama tana da ɗauke da ilmantarwa ko ya zama tana ɗauke da nasiha ko ya zama tana ɗauke da wa'azi ko kuma waka ya zama tana ta yabo ne na annabi sallallahu alaihi wasallam to yace to fa hawa unwanun alal fadli wannan ita ce alama ta fifiko unwan shine kamar alama ko take fa hawa unwanun alal fadli wannan alama ce wacce take nuna fifiko da ɗaukaka kai waka ba tare da kana neman kuɗi ba ba tare da kana so wani ya biya ka ko ya ɗauki wani abin duniya ya baka ba kai waka tana ɗauke da ilmantarwa ko wa'azi ko karantarwa to fa hawa unwanin al-fadli wannan alama ce ta cewa kai ɗin maɗaukaki ne. Wa ma a hasanar shi'ira, mamakin kyan waƙa, iza lam yubtazal lokacin da ba a sa ƙasƙanci a ciki ba, shi ne iza lam yubtazal lokacin da waƙa ba ta zamto wulakantacciya ba, shi ne iftazala, iza lam yubtazal idan waƙa ba ta zamto wulakantacciya ba. In dai waƙa ce an yi ta san karantarwa ko wa'azi, mamakin irin wannan waka shine izalam yubtazal idan ba a yi ta walakantacciya ba ba a yi ta wajen yaban wasu azzalumai macuta ba ana tara musu ƙasa ba a yi wakar tana zagin wasu mutane ba ba a yi wakar ana sukar wasu mutane ba ba a yi wakar ana faɗan wasu abubuwa na batsa ba to ibn al-ward ya ce wa ma ahsana shi'ra kai mamakin kyan waka izalam yubtazal lokacin da bata zamto walakantacciyar waka ba مات أهل الفضل ولم يبق سواه مقرف أو من على الأصل اتكل مات أهل الفضل لم يبق سواه مقرف أو من على الأصل اتكل مات أهل الفضل أهل الفضل ما أبوتا في في كود درجة سوني معلمي ما سئلمي مات سرغار سمتو ولم يبقى با وندي سوري ينزو سواه مقرفن sai mutum mai wasa da ka taɓa shi ce ni halifan shehu wana ne ko ni hadimin shehu wana ne amma kuma ka kalla aikin da shehu wanan yayi shi baya yi shehu wanan ya tsaya yayi ilimi shi kuma bai tsaya yayi ilimi ba mata ahlul fadli ma'abota falala da daraja sun mutu walam yabqa ba abin da ya saura a yanzu siwa muqrifun sai mai yin wasa kawai an an sha manya-manyan rauna mu halifofin wane ne ko mu hadiman wane ne shine siwa mu ƙurifin sai mutumin da yake mai wasa ko siwa mu ƙuri'un duk ɗaya ne ko ka sa mu ƙurifun da fa ko mu ƙuri'un da wannan duka ma'anarsu ɗaya ne sai mai wasa auman ala asalin takal ko kuma wanda yake shingiɗewa auman ittakal ko kuma wanda yake yake shantakewa alal asli a bisa asalinsa kawai yana tunkaho ne ni dan wani ne shehu wani shine kakana kakana wani sun yi yaki da shehu mujaddadi shine auman ittakal ko mutumin da ya shantake alal asali a bisa asalinsa shikenan ya ba asalinsa ya ji salsalarsa an ce shi sharifi ne kawai shikenan sai ya ki sana'a ya ƙi dagewa ya nemi na kansa ya ƙi neman ilimi shikenan ya buga rawani ya ɗauki babban sanda shikenan shi sharifi ne waɗannan abubuwan kurakurai ne common mistake ne wanda ya kamata al'umma su gyara a matsayinka na sharifi kakanka bayarwa yake so da kai ma ka ware ka zama kana bayarwa sai ka zama ka kakanka duk wani mai ilimin duniya kakanka shi ya bashi ilimi so da kai ma ka je ka ɗebo a cikin gidan na kakanku kai ma ka zo ka ba wani saboda haka yace mata ahlul fadli ma abota falla sun mutu walam yabqa suwa muqrifun ba wanda ya saura sai mai wasa aw man ittakar ko kuma wanda yake kishin gidewa alal asali a bisa asalin sa ana la aktaru taqbil yadin qatuha ajmal min tilkal qubal a saboda kada saboda karatun kada ya tsayi ina tsammanin insha Allah zamu takaita haka wallahu ta'ala alamu